إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna daren asabar zai zamo in an ga wata zai zamo daren wato ɗaya ga watan jimadal ula in kuma ba a gani ba zai zamo daren talatin ga watan rabi'u nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 So. Mm. Na'am. Wanda ya muwafaka da ɗaya ga watan sha ɗaya, miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah ta'ala za mu fara darasi a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan makaranta a mai albarka mai sunan makarantar malam a madarasatu amiri kabi yawwa madarasatu amiri alhaj kabi argungu liddirasatul islamiyya a wannan unguwa da ke farin tanki a wannan gari na argungu makaranta wadda ɗaya daga cikin wato masu ƙoƙari a cikin wannan addini mai albarka wato sarkin alhazai alhaji awwalu dan jimma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan aiki da ya yi Allah ya sa masa a mizani kuma Allah ya ji kan magabata Allah ya sa a gama lafiya da fatan su ma saura za su yi koyi da irin wannan aiki na alkhairi saboda wannan yana daga cikin abin da zai zamo sadaka jariya ga mutum ko da mutum baya duniya don mutum ya gina masallaci ko ya gina makaranta ana karantar da al'umma yadda za su san Allah su bauta ma ubangijinsu babu shakka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne alkhairi ne wanda har abada ba zai yanke ba kuma duk abin da za a karantar a yi aiki da shi da shi ma yana da kamisho na lada da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi so isha Allah ta'ala kamar yadda shawara ta gudana littafin da za mu karanta a daidai wannan lokaci a kowane sati wato shine littafin nurul albabi wanda babban malami mujahidi a shaikhu usman ibn muhammad ibn fodway rahimahullahu ta'ala ya rubuta wanda ya rayu a wannan ƙasa tamu mai albarka wanda idan an ce usman dan fodiyo baya buƙatar dogon bayani duk da dai har yanzu ba mu samu lokacin da muka tsaya muka kawo tarihinsa tun daga farko har ƙarshe ba amma insha Allah ta'ala muna fata a samun wani lokaci na musamman da za a kawo tarihin wannan bawan Allah da gudunmawarsa da karantarwarsa da jihadinsa da rubuce-rubucensa wanda lokaci ne mai tsawo kila a samu awa uku ko hudu kaga ba mu da wannan lokaci to amma dai almuhim wannan bawan Allah sananne ne eh mu a wurinmu har ma a wurin waɗanda ba mu ba saboda irin jihadi da ya a wannan ƙasa mai albarka wanda ya rasu a cikin garin sakkwato hijira na da 1233 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama allah ya karɓi rayuwarsa wanda a yau hijira na da 1446 idan ka buga zai baka shekara 213 da rasuwar sheikh usman danfodiyo allah ya ji kansa da rahama wanda kusan shi ya fara zama a wannan ƙasa tamu ta kabi kamin ƙaninsa shaƙiƙinsa abdullahi gwandu ya zauna a sheikh usman ya taɓa zama a gwandu na wasu 'yan watanni kuma daga bisani sai ya koma a sifawa wanda kusan mafi yawan rayuwarsa a nan ya yi ta kamin ka shiga sokoto kai garin da ake kira sifawa to mafi yawan shekarunsa a nan ya yi to daga baya da shekaru sun yawa sai ya raba sha'anin shugabanci ya dankawa ɗansa da kuma ƙaninsa wato ɗansa muhammadu bello da kuma ƙaninsa shi abdullahi gwandu sai aka raba daula ɗin shi muhammadu bello yana kula da yankin gabas binda ya shafi sokoto da sorno da gobir da makamantansu shi kuma sheku abdullahi dama shi an wazirinsa shi kuma shi ke kula da wannan yanki tun da a wancan lokaci kabi tana da faɗi sosai tun da wajen ya budu cikin kabi ne a wannan lokaci su shi kuma shi ke kula da wannan yanki a wannan lokaci to shi muhammadu bello sai ya samu dama sai ya gina sakkwato wadda kuka sani a yanzu ya kafa ta ta zamo gari ta zamo birni daga baya sai ya nemi shi mahaifin nasa ya taso daga sifawa ya koma sakkwato ya koma wasu sokoto bai wuce shekara biyar ba sai allah ya karbi rayuwarsa so shi yasa bai yi wani dogon zama a cikin sakkwato ba shi a shehu usmanu ibn fodway mafi yawan garuruwan da ya zauna daga sifawa sai gudu a sai kuma ita gwandu da haka ne sauran kuma kwanaki duka yawo ne na da'awa da kuma jihadi Allah ya saka musu da alkhairi baki daya so insha Allah ta'ala duk sanda Allah ya hore muna dama za a yi tarihi tunda akwai abubuwa da dama da suka faru da ya kamata a ce mun san da su wanda da yawa ba mu sani ba ko rubuce-rubucensa ɗaya da ya yi to ko su kaɗai aka sanar da kai ba ƙaramin aiki ba ne tunda ya rubuta littafi kusan 200 shi a shehu usmanu to ka gani to wannan ɗaya daga cikinsu ne so wannan kuma yana daga cikin mashahuran littattafansa akwai irin su ihya sunna wa ikhmadul bid'a akwai irin su ittiba'us sunna akwai irin su sauƙul umma ilattiba sunna akwai irin su bayanul bida'i shaytaniya da makamantan su littattafai da yawa masu amfani da ya rubuta to wannan yana daga ciki kuma alhamdulillah mafi yawa shi a sheku usmanu duk kaga yayi rubutu to zaka ga rubutun yana da alaka da mutanen da ya yi wannan rubutu a wurinsu da shi wannan littafi wato ya rubuta shi ne saboda halayen mutanen ƙasar hausa wannan ƙasar tamu kenan saboda wasu mutane ne daban-daban tun a wancan lokaci akwai waɗanda ba musulmai ba ne kafirai ne akwai kuma musulman na gaskiya akwai waɗanda su kuma suna faɗan musulunci amma kuma sun take wasu hukunce-hukunce da dama na musulunci kuma suna wasu abubuwa na kafirci to wannan shi ya ja a sheku usman ya rubuta wannan littafi mai suna nurul albabi wato haskaka kwakwalen musulmi a wayar da kansu akan mafi yawan abubuwan da suke ganin kamar ba laifi ba ne alhali kuma a wurin shari'a laifi ne wasu abubuwa da suke ganin ba komai ba ne kuma alhali wani abu ne wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi so insha Allah ta'ala a gurguje za mu fara muƙaddimar shi malam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muqaddimatul musannif wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shugabanmu wa ala alihi ya dada salati da alayensa a kamar yadda muka sha faɗa duk sanda aka ambaci alun nabi a makami na addu'a to wannan ya shafi duk wani mumini da ya imani da manzon Allah da ya karɓa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ciki saboda haka wa alihi sai ka ce da dukkanin waɗanda suka yi imani suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama wato ana nufin ummatul ijaba eh ummatul ijaba su ne waɗanda sun ansa da'awar manzon Allah kuma sun yarda kuma sun bi shi to sai ce wa sahabihi da sahabbansa wasallama in an ce sahabbai su ne waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi sallama suka haɗu da shi suka yi imani da shi to wannan su ne sahabbansa wasallama ya daɗa aminci tasliman aminci mai girma ƙalala abdul faƙiru bawa yana faɗa al'abdu bawan waye bawan allah alfaƙiru wanda yake mabuƙaci zuwa ga allah talaka zuwa ga Allah wanda bai da komai Allah shi ke da komai al-muqtarru li rahmati rabbih wanda yake wato cikin tsananin bukata zuwa ga samun rahamar ubangijinsa wane ne wannan shine Uthman sunansa Uthman eh sunansa Uthman shehu lakabinsa ne yawwa wato saboda tsananin kwaikwaiwansa to shi yasa za ka ga a yanzu in an haifi mutum an sa masa usmanu sai ka ga ana ce mai shehu yawo to wannan komawa ne zuwa ga shi a shehu usmanu saboda a wancan lokaci haka ake kiransa shehu usmanu mujaddidi e bin muhammad dan muhammad sunan mahaifinsa muhammad bin usman sunan kakansa usman kaga kenan sunan kakansa aka sa masa al-ma'ruf wanda aka sani bibin fodway da dan podio shi wannan fodway fulatanci ne ba larabci bane ba hausa bane abinda ake nufi da shi malami wanda ya fahimci addini ya san fiqihu shi ake kira da fodway eh fodway ba fodiyo ba fodiyo wannan hausa ne fodway haka fulani ke faɗansa tunda ka san ba fulatani ne duk da suna jan hausa tunda akwai rubuce-rubucensa da ya da hausa shi a shehu usmanu akwai waɗanda ya da fulatanci akwai kuma waɗanda ya da larabci su sun kafi yawa to shi fodway ɗin nan wato haka ake kiran wato tunda shi malami ne mahaifinsa ma muhammad malami ne kakan ma usman shi ma malami ne sau da haka a sheku usmanu ya taso gidan malanta ya yi karatu kuma a hannun mahaifinsa daga bisani kuma ya haɗu da manya-manyan malamai irin su malam jibrilu ɗan umar ya yi karatu a hannunsu da makamantansu suna nan da yawa ba sai mun shiga can ba tun da fanni ne na tarihi ta gammadahu Allahu bi rahmatihi Allah ya lullube shi da rahamarsa eh ta gammada bi ma'ana Allah ya lullube shi da rahamarsa amin alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta cancanta ga Allah wato ubangijin talikai duk abinda ba Allah ba shine al'alami wa afdalus salati wa atammut taslimi mafificin salati da mafi cikan tsira da aminci su tabbata ala sayyidina muhammadin bisa ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi da kuma mabiyansa da suka yi imani da shi wa sahbihi da sahabbansa ajma'in gaba daya ba tare da ware wani banda wani ba wa radiyallahu anis sadati tabi'ina Allah ya dada yarda daga shugabanni waɗanda suke tabi'ai masu biya waɗanda suka biyo bayan sahabbai kenan wal ulama'i al'amilina da malamai amma ba ina nufin malamai masu aiki da iliminsu masu aiki da saninsu waɗanda sun yi karatu suna karantarwa kuma suna aiki da abin da suka sani wal a'immatil arba'ati da kuma limaman nan guda hudu waɗanda suka fi shahara da a'immatul huda shine al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu shafi'iyu al'imamu ahmad ibn hanbal wannan su ake kira da a'immatul huda to su mala yake nufi a nan almujtahidina wanda sun kai mataki na ijtihadi manya-manyan malamai ne e almujtahidina ma'ana sun kai mataki na koli yawa matakin da wato shine ƙarshe a malanta to su waɗannan malamai sun kai sun kai wannan matakin sau da haka sun kai mukami duk abin da ake bukata na ilimi Allah ya ba su sun san ƙur'ani sun san sunna sun san luga sun san fiƙihu duk abin da yake layin addini sun karanta sun sani to shi yasa ake kiran su da almustahidin shi yasa har ka gama ana jingina musu mazhabobi mazhabu abi hanifa mazhabu malik mazhabu shafi'i mazhabu ahmad ibn hanbal wa muqallidihim ila yawmiddin da waɗanda suke bi suke biyan su zuwa ga ranar da ake sakamako ana wa muqallidihim zai iya ɗaukar masu taƙalidi da su ba na waɗanda ba malamai ba domin a suna da mazahabobi sannan mazahabobin nan wato sun taimaka kwarai wajen fito da abubuwa na addini shi yasa zaka ga littattafai an rubuta yadda za a koyi tsalki sallah da sauransu to akwai wanda shi ba malami bane wanda ba malami ba kuma haƙƙin sa kaga dole ya takalidi to shi yasa zaka ga mafi yawa ana dogara zuwa gare su amma wanda yake malami to shi ba a yadda ya takalidi ba kamar yadda shi karan kansa Sheikh Usmanu a littafin sa Hidayatul Tullabi yayi wannan bayani cewa bin mazhaba to malamai sun tattauna wasu sun ce ba dole bane sai ka bi mazhaba kaza ayyadanna wasu kuma suna ganin a'a dole ka bi mazhaba to sai mala ya ce amma ba to wannan ita ce muqaddima a Shehu Usman duk sanda zai yi wa'azi ko zai rubuta littafi to ita ita zaka ga wato an kawo alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe yauwa ita yake wa'azi da ita kamar yadda ɗansa muhammadu bello ya rubuta littafi mai suna a turjuman an kaifiyati wa'azi shaihi usman ibn foduwi ya rubuta littafi yadda shehu yake wa'azi da hanyoyin da yake bi da sauransu da usulubinsa to a can yayi wannan bayani shi yasa daga cikin alamomin da ake iya gane littafi kaza na shehu usmanu ne kaga wannan mukaddima a farko an buɗe littafi da ita amma ba'adu bayan abin da ya gabata na basmala da hamdala da salsala da taslimi fahaza kitabu nuril albabi wannan littafi ne da ake kira nurul albab haske ga kwakwale ko kuma hankula nafi'un ko nafi'in insha Allah mai amfanarwa ne in Allah ya so liman awwala alaihi ga duk wanda ya dogara gare shi ga duk wanda ya dogara gare shi akan ce awwala ala shay'in ay itamada alaihi lokacin da mutum ya dogara akan wani abu to sai a ce awwala alaihi sai ce ahkamtu fihi al-as'ilata na kyautata bujurowa da wasu tambayoyi a ciki yace a li'abni alaihi ahkama biladi ahli hausa domin in gina wasu hukunce-hukunce da suka shafi garuruwan wato hausa wannan dai garuruwan namu tunda tun yana nan akwai su yawwa tunda ya san wannan gari na argungu hmm? ka gani fa'aƙulu wa billahi taufik ina faɗa ina mai neman dacewa ga munkatar da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko a wancan lokaci alhamdulillah kusan mafi yawan wannan garuruwa wasu garuruwan shehu usmanu ya same su suna addini akwai ma malamai tunda daga cikin malamansa waɗanda ya karatu da su akwai wani malami da ake kira shi ma usman ake kiransa alkabawi shi ma ɗan kabi ne ya zauna nan garin kuma ya zauna birnin kabi shehu usmanu ya koyi tafsiri a wurinsa warai da gaske to kaga tun a wancan lokaci akwai malamai eh to saboda haka wannan garuruwa na hausa akwai buƙatar a yi bayani a kansu fa'aƙulu wa billahi tawfiq malam ya ce to ina faɗa kuma ina neman ga munkatar dacewa ga allah subhanahu wa ta'ala to sai malam ya yi bayani akan karkasuwar mutane a cikin garuruwan hausa ya ce ilam ya akhi ka sani ya kai ɗan uwana annan nasa fi hazihil biladi ala salasti a ƙasamin mutane a wannan garuruwa wannan ƙasa ta hausa kashi uku ne a wannan lokaci to ko har yanzu ba mu sani ba sai mun karanta mun ji ƙismun kason farko minhum daga cikinsu ya amalu a amalar islami akwai wanda za ka gansu suna aiki ko yana aikata aikin musulunci duk abinda musulunci ya zo da shi yana aikatawa yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji abubuwa dai na addini kuma wala ya zaharu min shay'un min a'malil kufri kuma ba a ganin wani abu na bayyana tattare da shi na kafirci bai shirka bai kafirci bai kaza bai kaza duk wani abu wanda za a ce kafirci ne baya bayyana bai kuma duk abin da ya shafi abu ne na kafirai ayyukan kafirai ne baya yi wala yusma'u minhu shay'un mimma yunaqidu al-islama kuma ba a jin wani abu ya fito daga bakinsa ko ya aikata aikace wanda yake walwale musulunci a wannan lokaci akwai mutanen da adda wannan sifa kaga su ne tsantsan musulmai kenan to fa haula'i muslimuna qat'an to wannan kasan mala yace ko shakka babu su musulmai ne irin su ne ba za ka kafurta su ba in ka kafurta su ko ka jefe su da kafurci to kafurcin zai dawo kanka duk wanda adda wannan sifa to musulmi ne haramun ne ka ce da shi kafiri ko mushriki tunda babu wani abu da ya bayyana tattare da shi na shirka sai ce tajiri alaihim ahkamul islami kuma duk wani hukunci hukunci na musulunci suna gudana a kansu in an gansa ana masa sallama ana bin shi sallah in ya rasu ana masa duk abin da ake wa musulmi ‘ya'yansa da ‘yan uwansa za su gade shi duk abin da ya shafi hukunci hukunci na musulunci za su gudana a kansa in ya nemi aure za a ba shi tun da musulmi ne mun ji kasan farko to Allah ya sa muna ciki wa qismun to sai kashi na biyu daga cikin mutanen ƙasa hausa minhum daga cikin mutanen ƙasa hausa mukhallitun to akwai wanda shi yana yin mix yana cakudawa yana garwaye ya amalu a amalar islami za ka gan shi yana aikata ayyuka na musulunci yana sallah masha Allah hamsu salawat ana jam'i ana komi da shi yana azumi yana aikin haji yana fitar da zakka da sauransu wala Allah makaranta yana zuwa amma fa wa ya zaharu minhu a amalul kufuri amma kuma akwai ayyukan kafirci suna bayyana tattare da shi amma fa yana sallah a gefe ɗaya yana duk abubuwa na musulunci a ɗayan gefen kuma yana taɓa kafirci akwai wasu ayyuka wanda malam zai ba da misalansu yana yin su na kafirci au yusma'u min qawlihi ma yunaqidul islama ko kuma wani lokaci a ji shi ya furta wani abu wanda ke walwale musulunci don musulunci na walwalewa ya kasan alwala na walwalewa musulunci na walwalewa wasu ma malamai sun ce ma wato walwalewar musulunci ya fi sauƙi ma fiye da walwalewar alwala da ita alwala zai yi wahala ta walwale baka sani ba amma musuluncin kana iya walwalewa ba tare da ka sani ba ka waye gari musulmi amma ko da rana za ta faɗi dare ya shigo kuma musuluncin ya walwale ko kayi ni rana ta faɗi kana musulmi ko da gari zai waye musulunci ya walwale ko ba lalle ba ne ka sani to wannan kenan shi yasa za ka ga riddama ana samun ta ne ga musulmi shi yasa malam mai muktasar ya ce riddatu kufurul musulmi in ka ji an ce ridda to shine musulmi ya yi kafirci wannan yana shehu yana raddi ne kan masu ganin cewa wai da zaran mutum ya ce shi musulmi ne shi kenan duk abin da ya yi wai ba zai bar musulunci ba wannan ba daidai ba ne aƙida ce ta murji'a suke cewa wato suna cewa la ya durru ma'al imani ma'asiyatu murji'a kenan su aƙida su in dai ka ce kai musulmi ne ka karɓi kalmar shahada to duk abin da ka yi ba zai shahi wannan musuluncin ba duk kafircin da za ka yi duk barnar da za ka yi to wannan aƙida ce ta 'yan bida'a na'am yadda kasan musulunci yana tabbatuwa haka akwai abin da zai gushe shi to da yawa za ka ga wasu daga cikin sufaye sun ɗauki wannan aƙida in an zuwa an ce kaza kafirci ne kowa na kafiri ne sai ka ji ya ce ka gani ko sun kafirta mai sallah to ga shehu ya ce ana samun mutum na duk ayyukan musulunci amma a gefe ɗaya kuma yana wani abu wanda ke walwale musulunci kaga su ake waradi to me hukuncin waɗannan mutane shehu ya ce faha'ula ikafiru na kaɗan to su waɗannan masu yin mix kafirai ne ba musulmai ba ne kada sallah ta ruɗe ka kada azumi ne ya ruɗe ka kada yawan zuwa aikin haji ko umara ko zakkar da yake bayarwa ya ruɗe ka in dai yana wani abu da ke walwale musulunci shehu ya ce to wannan arni ne kuma ko shakka babu me ma'ana kaɗan ma'ana in ma kai shakka akan kafircin sa to kai ma ka kafurta to kaga shehu kenan eh to shi yasa karanta littattafan shehu sai an daure eh saboda bulala suka wa mutum to za mu yi tajin buloli cikin wannan dukanmu kuma saboda su musulunci da gaske suka yi shi to la tajari alaihim ahkamul islami waɗannan masu cakuɗa musulunci da kafirci duk wani hukunci da musulunci bai gudana a kansu ba a yi musu sallah in sun nemi aure ba a basu in ma ya bayyana gare ka kakkabi shi sallah in ya mutu ba a wa gawa ta irin yadda aka wa musulmi ya'ya ne ba za su gade shi ba in yana da aure auren ya mutu ya walwale musulunci ya walwale shi da kansa kasa akwai auren da musulunci ke kashe shi ba sai ka ce ka saki ko alkali ya saki ba musuluncin ya walwale shi shine mutum musulmi yana da aure ya je ya aikata wani abu na kafirci to aure ne ya mutu kuma za a faɗo su abubuwa za ka gansu kamar normal ai ba komai ba malam zai ba da misali mu bari mu ji to sai kashi na uku tunda ya ce kashi uku ne wa ƙismin minhum ma shammara ihatar islami ƙaƙƙo akwai kaso na uku cikin mutanen ƙasa hausa waɗanda su hadda ƙanshin musulunci ma ba su shanshina ba ba su shaƙa ba ba su da alaƙa da musulunci ta kusa ko ta nesa wala yadda ihi kuma ba sa ma da awon musuluncin faha'ula'i to su waɗannan layan tabi su hukumuhum ala ahadin ai hukuncinsu baya rikitarwa akan kowa da an tambaye game hukuncin zaka ce arna ne su wa musulmai bane ba sa kuma da awon musuluncin ma'ana aikace aikacin musulunci ma ba sa yi to kaga su hukuncin su a fili yake hukuncin su a fili yake to bayan shehu ya kawo mana wannan karkasuwar to kaga sai mu duba mu gani yawwa idan Allah ya samu na cikin kason farko to kaga sai mu riƙe alhamdulillah dama shine abin nema eh amma karka yadda ka zamo cikin kaso na biyu da na uku tunda ka ji hukuncin da shehu ya bayar da kaso na biyu da na uku duka shehu ya ce kafirai ne fa'in ƙulta in kace bayyallana alamatal mukhallitina shehu yi mana bayanin alamar da za mu gane masu garwaye musulunci da wani musulunci su ne kaso na biyu kenan ko? lina arifahun biha saboda in mun gansu mu gane su da waɗannan alamomin kultu sai shehu ya ce sa'ufassilu laka bi iznillahi ta'ala a'malahum allati kafaru biha zan maka bayanin su daki daki suna kaza suna kaza suna kaza na kafirci domin ka gane su kuma a dalilin waɗannan ayyukan da suka kafirta izhiya alamatuhum saboda alamar su ce allati yu'rafuna biha wadda ana gane su da ita to ga bayanin nasu fa aqulu wa billahi tawfiq wato ina faɗa ina neman dacewan Allah sai ce famin ula'ikal mukhallitina daga cikin waɗancan masu garwaye musulunci da kafirci man ya zu'umu akwai wanda za ka je yana raya yana da'awa annahu muslim in ka tambaye shi zai ce ma ana muslim ni musulmi ne kuma ya amalu a amalar islami kuma za ka gan shi yana duk wani aiki na musulunci a yi sallah da shi a yi azumin ramadan da shi da sauransu sai ce wa huwa ma'a zalika amma tare da haka daga cikin abin da yake yi na kafirci yu'azzimu ba'd al-ashjari wal ahjari bizabhi yana girmama sashin itatuwa da duwatsu bizabhi indaha in zai yanka dabba yakan je can inda wannan itaciyar ko wannan dutse sai ya yanka wannan dabba saboda girmamawa ga wannan itaciyar ko ga wannan dutsen a wancan lokaci akwai masu yin haka in an tambaye su me yasa suke yin haka wai saboda girmama wannan itaciyar saboda girmama wannan dutsen kuma Allah zai fi ansan wannan ibadar in za su yi yankan layya haka suke yi in za su yi yankan suna haka suke yi sai sun je ƙarƙashin wata itaciya ayyananna da suka ayyana ko kuma wasu duwatsu sai su yanka wannan dabba rago ko raƙumi da sauransu sai ce wasu sadakati wasu kuma suna yin sadaka sai haga a ɗibi tsaba sai a je can ƙarƙashin itaciya sai a zuba ko a ɗibi dawa ko shinkafa ko masara a je a zuba an fahimta? wannan kenan da sunan saraka su haka suke yi abinda suke nufi da haka wai wannan abin zai fi saurin isa zuwa ga Allah saboda aƙida su wannan itace tana da wata falala ta musamman wannan dutsen yana da wata falala ta musamman wadda sauran duwatsu ba su da ita ba su da wannan falalar au au ya subbul ajina alaiha wasu kuma za ka ga suna zuba gari ƙarƙashin itaciya bishiya kanawa an ce itaciya ba sa ganewa yana zuba gari ƙarƙashin bishiya a kanta ko garin masara ko garin gero ko wani dai gari sai je ya zuba saboda girmamawa saboda girmamawa ga wannan to fa haza kafirun duk wanda ke yin wannan kafiri ne shehu ya ce kafiri ne ba musulmi ba ne la tajari alaihi ahkamul islami ba wani hukunci na musulunci da yake gudana a kansa saboda allah bai yi umarni da yin wannan ibada da suka kirkiro ba wai in za ka yi wata ibada ko yanka ko wani abu sai ka yi ta ƙarƙashin wata itaciya ko ƙarƙashin wani dutse da tunanin cewa wai ibadar ta fi falala ta fi samun karɓuwa fiye da sauran wurare musulunci bai da haka ba to a wancan lokaci mafi yawan sarakunan da shehu ya yi alaƙa da su haka suke eh irin su a shi sarki a na fata su yunfa da sauransu mafi yawansu haka suke suna kan wannan hanya tunda shi yanka ana yin shi ne saboda Allah fasalli li rabbika wanhar ha gani ana yin shi ne da Allah ai wanhar li rabbika ba mai mai tashi ba saboda ya gabata in za ka yi yanka ka yi yanka domin Allah karka yi don wata itaciya ko wani aljani da sauransu don girmamawa gare su in ka yi haka to ka bar musulunci kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin to kaga da sallah da wani yanka da za a yi na dabba duk wannan ana yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu ba wa Allah tarayya da da waɗannan abubuwa ana ware su ne ga Allah maɗaukakin sarki an fahimta yawwa kuma har daga baya-bayan nan za ka samu wasu suna aikata irin wannan abin in kana fita daji sai ka dinga ganin kuɗi ƙarƙashin itaciya ko kana ganin ko gero ko dawa ko shinkafa an zuba har daga baya-bayan nan eh to wannan abin duk kafirci ne kafirci ne shi yasa a cikin wani littafi na shi mai suna ta'alimul ikhwan bil umuri lati kafarna biha mulukas sudan kun san littafin? to littafin shehudi a ciki ya faɗi dalilan da yasa suka kafirta sarakunan wannan zamani kuma suka yaƙe su su yin fada na fata da sauransu to a ciki yake ba da labari wata rana ya yi wata tafiya shi a shehu usmanu ko da ya dawo sai su samu labari akwai wani dutse da wasu suka ware su ne mai irin wannan abu da ya fada shehu ya samu labari ya ce bai yasa suke wannan abin sai aka ce ai dutsen yana da falala kaza da kaza da sauransu yana da falala ta musamman cikin dare shehu ya tura 'yan agaji agaji aka ɗauko wannan dutsen shehu yasa aka kone shi aka bubbuge shi aka wace shi ta ce ai wannan kafirci ne ba daidai ba ne to ka gani to in ka je ka yi wannan a ƙarƙashin wata bishiya ko itaciya ko dutse ya zama kafirci to wanda zai je wurin kabari ba shi kuma wanda zai je da dabba gaban kabari ya yanka ko ya je ya roƙi mai kabarin ko ya je ya ce ga kuɗi ya bayar a matsayin sadaka wa kabari kaga shi ya fi cancanta ya zama kafiri irin abin da ake yi irin abin da ake yi a yanzu a wasu kaburburra na shehunai hatta kabarinsa shi da ke hubbare wasu jahilai na irin wannan gashi a littattafansa kuma ya ce kafirci ne amma in ka je hubbare kuma za ka ga wasu na yi kuma ga shi a littattafai ya yaƙi abin aikace kuma ya yaƙi abin a rubuce to bale wani ya zo kuma kabarin shehu kuma yana cewa shehu ba muka ba shehu ƙasa ta rikici shehu fetur ya yi tsada ko a wurin maulidi ka ji su suna almadada almadada ya rasulallah an nusurata nusurata ya rasulallah الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله wannan duk shirka ne a maulidi zaka ji suna karanta wannan shirka ne wannan abubuwa ba a roƙon su ga kowa in ba ga Allah ba kuma shehune suka ɗaure ba abin gindi to ka gani kuma a haka sai su zo su ce ai shehun ma ɗan ɗariƙa ne eh shehun ma ɗan ɗariƙa ne to ku ɗauko littattafansa ku karantar a zawuyoyinku ka taɓa ganin wani ɗan ɗariƙa ya ɗauko durul albabu ya sa yana karantarwa eh ko giyawa ke ya sha ba zai iya ba in dai ɗariƙa yake da gaske eh haƙƙa ƙadarihi da gaske yake ɗariƙan to ba zai ɗauko wannan littafi ya karantar ba da wancan littafin ba za su yi ba saboda gaba ɗaya rosa su yake tun a karon farko za a ruguza abin da suke saboda haka shirka ne kafirci eh wasu kuma za ka ga wasu za ka ga har a gidajen tururuwa suna zuwa suna zubawa akwai masu yi don ciyar da tururuwan akwai masu yi kuma don waccan manufar duk ana samu to wanda ya je zuba tsaba ga gidan tururuwa don jin cewa ai gidan tururuwa gida ne na musamman to kaga shi ya kafurta amma yin abinci ka bata a matsayinta na dabba ka tausaya mata wannan babu laifi ciyarwa kai ba wani abu kai na kafirci ko abin nan ba to can da in kana fita daji za ka ga gidajen tururuwa in ka je sai ka ga tsaba gero da makamantansu da dawa da masara an zube ka gani ko adda kaji to duk wannan abin kafirci ne shehu ya ce duk sallan mai sallah inda yana wannan kafiri ne a musulmi ba ne to daga baya da suka ga irin wannan karatun ya yawaita ba sa zuwa sai su zo su yi irin waɗannan abubuwa tun da akwai masu wa aljanu eh aljani zai ba da wata ƙa'ida a ce ai sai an yanka dabba an yi kaza da sauransu to duk shirka ne da kafirci to sai shehu ya ci gaba da cewa wa minhum daga cikinsu man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda yake rai cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islami yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika kuma shi tare da haka yi kazzibu bai ba'asul amwati amma kuma bai yadda da ana tayar da matattu a kabari ba a wancan lokacin akwai an gane yauwa su ba su yadda da ana tashi daga kabari ba ba su yadda ba waya kula yana cewa la ba'asa ba'dal maut da lafazi ma da bakin shi kaje yana cewa ai shikenan daga duniya sai kaduna to kaga mai cewa daga duniya sai kaduna bai da tashin kiyama ba don kaduna ba lahira ba ce a'a daga duniya sai lahira haka ake cewa ba a cewa daga duniya sai kaduna saboda kaduna ma cikin duniya take ba wajen duniya take ba to kaga mai faɗa wannan magana alamu ya nuna bai da tashin kiyama ba yana faɗan wannan magana saboda ya nuna maka shi fa zai yi sharholiya ta yi abin da yake so eh to to ai in ma'ana ba ta da kyau sai a bari ma'ana ake kallo da ma ba abin ba kuma ni an manufar da tassa ya faɗi haka mafi yawa in mutum ya faɗi haka me yake nufi eh to ita ta illa ai eh ita ce illa saboda haka dai a ce daga duniya sai lahira ba a ce daga duniya sai kaduna eh ba mu cewa kai tsaye ya kare ta kiyama amma za mu faɗa mai fa gafa mafhumin magana ka fa saboda haka ka tuba ka daina faɗa in ya ce ba zai tuba ya ci gaba da yi to kaga shi kenan sai a hukunta shi fa haza aidan kafiru to wanda ya inkarin tashin kiyama shi ma kafiri ne kaga da nassin aya za'ama allazina kafaru allan yub'asu a gani yace za'ama kuma yace kafaru allazina kafaru kaga ashe cewa ba a tashin kiyama kafirci ne ko ba a tashi daga kabari kafirci ne to wani bai faɗa ba amma aikin shi yana nunawa eh wasu zaka ga basu faɗa ba amma yanayin yadda suke gudanar da abubuwa zaka ga kawai basu yadda da ana tashin kiyama ba an gane to in sun riƙe wannan a zuciyarsu shi ma malamai sun ce sun kafurta in har a zuciyarsu haka abin yake to sun kafurta in kuma rabkana ce da rudi na shaidan to suna nan ba su kai a ci gaba da yi musu wa'azi da nasiha akwai ho mutuwa fa kuma za a tashi eh to shi wani dibin ya kai tun kamin ya zo duniya mutuwa ake ta tayi eh baba ne ya mutu kaka ne ya mutu kuma har yanzu babu wanda ya tashi shi kenan ai ba wani abu da za a yi to ba haka ba ne aƙida ce ta kafirai to sai mala ya ce la ta jari alaihi a hakamul islami mai wannan aƙida hukunce-hukuncen musulunci ba su gudana wato a kansa wa minhum daga cikinsu man ya zu'umu annahu muslimun akwai wanda yake rai cewa shi musulmi ne ya amalu amalar islami yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika yastahzi'u bi dinillah amma tare da haka zaka ga yana izgili da addini akwai su ko to izgili da addini kafirci ne duk abin da yake addini ne komi zaman sa karami in kai izgili da shi to ka kafurta ina fatar an gane to ka gani ina misali izgili da addini na'am masu eh a ce mai gemin bunsuru ko izgili ne kafurci ne yauwa ko saki wannan ganin ga ƙetare ko mai sawan don kaninsa ko ina misali a kawo wani ko hijabi ko mai mi suke cewa eh to ka gani duk ƙaryata eh to duk da isgilin ne duk kafirci ne to yana wani hmm? shi kenan ya ƙare? na'am eh Na'am. Na'am. Eh. Eh.
Saboda dan ka ba ka da tsaro.
Mm.
Kada a gane.
Mm.
Cewa ga wancan ce.
Mm.
Za ka ka sa hijab sai kasa.
Mm.
Za ka ka wani kaf.
Mm.
Kuma yanzu ba sa ni kaf suna kawo face mask. Sai su ɗan sa sai su ba da kwaba. Wanda yake ko ka haɗu da ita ba za ka gane cewa ko wace ta ba.
Mm. To wannan kaga haramun ne. Ka laɓe ga riga addini amma kuma a ɓoye kai maɓarnaci ne. wannan haramun ne. Ba daidai ba ne. Yawwa. Tun da kaga ita asalan ba mutum ne kirki ba ce kuma ta yi shiga ta mutum ne kirki mutanen kirki don ta ɓoye rashin kirkinta so wannan babban laifi ne eh saɓon Allah ne na'am eh mm eh eh eh to shi ma wannan malamai sun ce in mutum in mutum ya mai da abin al'ada e to shi ma yana shiga babin izgili da ayoyin Allah kwarai da gaske duk yana ciki tunda Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to kaga wannan yana daga ciki dora ayoyi ba mahallin su ba to wannan ba daidai bane wa yastahzi'u bittabi'in kuma yana izgili ga masu biyar addini eh kamar misalan da kuka kawo mutum ya yi riko da wani abu na addini addini ya ce wannan abun to amma sai kaga ane masa izgili ane masa dariya to kaga duk yana ciki wa yastahzi'u bil mutawadhi'ina kuma yana izgili da masu kankan da kai eh masu tawalu waɗanda ba su da girman kai sai kaga yana musu izgili an gaishe oh kamar na Allah ai shege ne to kaga shi ma kafirci ne ko ai duk wannan abin da yake ai ba don Allah yake yi ba ka gani ka shiga zuciyarsa ka gani fi sabilillahi ka gani wa yastahzi'u bin nisa'i yana izgili wa mata allati jimna waɗanda suke sa hijabi suke sanya shamaki anan rijali daga mazaji yawa in ya gama ce wadda ba ta saka kaya ga sunan ba za su rufe jikinta yadda ya kamata ba tana ƙoƙarin killace kanta daga maza sai a gane mata izgili irin wadda ba ka ganin da tana magana da wani sauransu sai a ce ai girman kai gare ta ai kaza da kaza da sauransu duk abin da ta kai ƙarya ne Allah ɗaya san abin nan eh wakwaɗo duk wannan ba kafirci ne ba koyo ba kuma kila magana ya mata bata saurare shi ba ita na kokarin ta kare mutuncinta hagani to wannan shine anir rijalil ajanibi to wa haza aidan kafirun mai wannan abin shi ma kafiri ne kaga mace mai kamun kai mai kokarin nisan tadda kanta daga mazaje waɗanda ba muharramanta ba mijinta ba ka zo ka ne mata izgili wannan kafirci ne mai yin la tajari alaihi ahkamul islam hukunci hukuncin musulunci ba su gudana a kansa to duk a wancan lokaci na shehu ana samun eh ana samun masu irin wannan abu shi yasa malam sai ya bada misali da ire-iren su na'am malam na'am sosai ku ai shi yasa bala ya fassara ma la tajri alaihi ahkamul islam don ya nuna maka fa wannan kafirci to mutum fa ya balle daga musulunci eh arni shine magana daya babu wani tawili sosai kuwa masu mix masu cakudawa suna sallah suna azumi suna kaza amma a gefe daya kuma ana samun su ko ba samu ana samu ko to kwarai kuwa to shehu ne bai gaba ba wa minhum daga cikin su man yaz'umu annahu muslim akwai wanda zaka same shi yana rai cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islami yana aiki ayyukan musulunci duk abinda musulmi ka yi yana zuwa a yi tare da shi wa huwa ma'a zalika tare da haka ya zuwa annahu ya alamu shay'an min ilmil gaibi amma kuma yana rai cewa wai ya san wani abu na gaibi eh yana da ilimin gaibi bil khatifin ramli saboda yakan dan tara ƙasa ya buga ƙasa dan duba ne eh ya je zauna ya duba ƙasa a biya shi kaza da sauransu kuma a kira a zahar ka ganshi masallaci to wannan kafiri ne in limamin ku ne to gare na bi ne sallah ka gani to haka suke yanzu ma suna nan sun fito da wani salo suna hanga social media da suna da riga ta istikhara istikhara suke cewa ba su kiran duba sai su ce wai za a yi ma istikhara sai ya zo ya kafa kyamara sai ka ba da sunanka da sunan mahaifiyarka sai ya bubbuga ma da sauransu sai ce to kana da matsala kaza kana fuskantar kaza kana da makiyi kaza an kulla ma kaza da sauransu suna nan suna wannan sai suka sai suka sai suka kirkiro wani sabon suna sai suka samu wai istikhara to wanda da zaka ga a zauruka suke ko a bukkoki can ake isko su su dan tara ƙasa da sauransu in ka zo sai a dan bubbuga maka sai a ce to tauraron ka na sa'idi kaza tauraron ka na kaza kaza tauraron ka na kaza kaza bai daidai da kaza ba eh saboda haka ka tashi tsaye akwai mai hagu tare da kai eh kuma suna nan bil haqqi sai sun gama da kai eh sai a gama tsorata ka eh a ce ka tashi tsaye fa eh kuma suna dab da su gama da kai sai su to aka raba kalla ya za a yi kaga shi ke da ya shigo to kaga tun zamanin fasu shehu usmanu akwai waɗannan kuma ya gama ya zo masallaci a yi sallah da shi ya je aikin haji azumi ya zo komi na musulunci a dayi amma fa kaji ɗan duba ne fa au bi ahwalin nujumi ko ya ce maka shi yana sanin gaibi ne ta hanyar halayen taurari don bokayen kashi-kashi ne akwai boka da aljani yake aiki aljani zai zo ya gaya mai wani abu da yake ɓoye kila in an ma sata sai ya kira aljani tun da dama yarjejeniya ce tsakanin shi akwai hidimar da yake wa aljani shi kuma aljani zai dinga ba shi labari eh sai ya zo ya ba da labarin abin da ya faru aiwa ne da an kawa sata aiwa ne ne ko kuma a je wuri kaza kayan wani da an ka sace suna wuri kaza to akwai bukan da shi da aljani yake aiki su ake kira yanzu masu rafanai to su nau'in bugun kasarsu da wanda suke ta'alluki akwai waɗanda su kuma da tafiyar taurari suke amfani waɗanda za ka ji suna cewa to tauraron sa'idi kaza tauraron kaza kaza za ka ji suna yawan ambatar wannan to da masu ta'ammali da aljannu da masu ta'ammali da taurari duk arna ne kafirai ne ba musulmai ba ne in ji shehu au bi akhbari aljanni ka gani ko kuma ta hanyar ba da labari da aljani au bi shay'in min aswati tuyuri akwai wani shi kuma da tsuntsaye yake amfani tsuntsaye su ta hanyar su shi kuma yake gano abin da yake boye wa harakatiha da motsin tsuntsayen yawwa sai ce maka ai in tsuntsu kaza ya gitta bayan sallar isha'i to kaza ne ko in tsuntsu kaza ya yi kuka shikenan mm kamar a ce mujiya ko shaho da sauransu yawwa kamar kila ka zo kana son kai kasuwanci sai ya dan duba ma sai ce maka to kasuwancin na alhaji gaskiya babu alkhairi a ciki eh saboda tsuntsu kaza ya gitta sai dai a haƙura da shi a nemi wani ko tsuntsu kaza ya yi kuka kaza augairi zalika ko wani wannan ma ta kowace irin hanya mutum zai yi amfani don ya gano wani abu da an ka ɓoye na gaibi wa haza aizan kafirun shehu ya ce wannan ma'arni ne kafiri ne la ta jari alaihi a hakamul islami hukunce-hukuncen musulunci ba sa gudana a kansa ko da kaji yana da musulunci an gane? saboda hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan aw arrafan kaga nan wanda ma yaje fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai da kaje wajen sama don a duba ma to kai ma aka ce ka kafurta in dai ka yi imani da labarin da ya gaya ma to kaga bale shi a wani hadisi laisa minna man takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la bai tare da mummu musulmai inji manzon Allah wanda ya bokanci ko ya je aka yi masa ko ya duba ko ya je aka yi masa to adabi ya ce mu musulmai bai tare da mu yana can da 'yan uwansa kafirai ba mu ba shi to waɗannan hadisai su ne mala ya dogara da su na fatar an gane to suna nan cikinku saƙe a ɓoye ba ku sani ba da su kuke sallah da su kuke duk wani abu na musulunci amma a ɓoye kuma 'yan duba ne ‘yan duba ne tun a zamanin shehu sun ba shehu wahala saboda su ne suka zo suka manne da sarakuna ana ta abubuwa ta gani Allah ya kyauta to sai shehu ya ce wa minhum daga cikinsu su masu cakuɗa musulunci da kafirci man ya zuɓu annahu musulmin akwai mai da'awar cewa shi musulmi ne ya amalu amalar islam yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma a zalika ya ati ilal kuhani to kaji amma tare da haka sai ka gan shi ya je wajen boka a ba shi sa'a yas'aluhum yana tambayar boka an amrihi akan al'amarinsa a duba masa eh a duba masa kaza wa yusaddiquhum fi ma yaquluna in boka ya ba shi labari kuma ya ba su labari sai su gasganta boka eh akwai wani ma da gani a tiktok shi ma na boka ne mai da suna istikhara to da wani ya zo sai ya duba mai ya duba mai ya ce to akwai wani abu da kake a kai da kake sun ka cimma na nasara kuma ka yi kusan samunsa mina na haka sai ya ce maye ne yake ya ce to ta yi kusan fashewa a tiktok wai ta yi kusan fashewa kai Allah ya zama da ji su suna nan ba Allah ya balar suna da eh suna nan suna yaudarar musamman mata eh musamman mata don sun fi ribatan mata mafi yawa yanzu mu mazaje alhamdulillah ana karatu mutane suna fahimta kuma suna dogaro ga Allah aka al'amari amma mata su ne adda matsala saboda rauni da abubuwa da kuma lalacewar zamani ka gani sai ka ga ta je a duba mata a duba mata mijinta shi ma kuma abinda aka faɗa mata kuma akan shi za ta zo ta hukunta ka in duba mata ya ce ai kana can kana neman wata shikenan ta yadda daga wannan lokaci kuma shikenan ta canza ma mu'amala eh ka gani ba ta da wani dalili ko hujja ba kawai abin da aka gaya mata ai malam ya yi mata istikhara ya gaya mata ai aure zai yi su ka gani to haka suke to fa haza aidan kafirun shi ma mai zuwa wajen boka don a duba masa kafiri ne ko ai masa aiki shi ma kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islami hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kansa to kaga ire-ire waɗanda littattafai ba ko ina suke karantawa ba to ka gani ba ko ina ba to wannan wannan duk suna cikin al-mukhallatuna su ne shehu yake ta ba mu sifofinsu ɗaya bayan ɗaya sai ce wa minhum daga cikinsu man ya zu'umma annahu muslimun akwai wanda yake rai cewa shi musulmi ne ya amalu amalin islam yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika ya tarahu alqutuna wa ghayruhu ala alhijarati fi dariqi amma sai ka ganshi yana azakada akan hanya ko saman dutse to shi ma wannan kafiri ne aw tahatal ashjari ko ya je karkashin itatuwa ya azakada ya zaka da au majma'i tsariƙi ko kuma mahaɗar hanya au gairi zalika ko wani wannan minal mawadu illati yutrahu zalika alaiha daga cikin wuraren da ake aza wannan kaɗar ko ya tsarahu zalika alaiha shi yake aza kaɗan to huwa aidan kafirun la tajri alaihi akabul islami shi ma kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kansa ba sa gudana a kansa saboda ni ayyuka ne na kafirai don shi shehu a fahimta ce duk aiki inda kafirai suka keɓanta da shi suka mai da shi addini ka yi shi to kai ma ka zama cikinsu saboda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu saboda wannan ka'ida wanda ya kwaikwayi wasu mutane ta hanyar aiki da abin da suke yi to ya zama cikinsu saboda haka wajibi ne domin waɗannan abubuwa suna raba ka da Allah ne suna raba ka da Allah suna zare maka imani sai ka manta da Allah kwata-kwata shi ke yi shi ke rayarwa shi ke bayarwa shi ke gudanar da abubuwa to shi yasa kaga malamai suna ta bayani a kansu saboda man ta'allaka bi shay'in wakila ilayhi eh wanda ya rataya wa zuciyarsa ko ya dogara ga wani abu to Allah zai jingina shi zuwa ga wannan al'amari ba wani taimako da Allah zai bashi babu to shi yasa zaka ga in ka yarda da Allah ka rike ibada ba wani abu ma da zai same ka ma wani abu ne ga addu'o'i nan akwai na kwanciya akwai na tashi daga bacci akwai na bayan salloli da rike ibada da abubuwa da halarta wuraren karatu to za ga ko jifa an kai ma ba za ta kawo gare ka ba don ibn al-qayyim ya ce daga cikin dalilan da ke sa ma a yi ma jifa ko a yi ma sihiri ko a yi ma sammu ya kama ka to shine raunin ibada na ciki ya zan ibada taka ba ta da ƙarfi ko kuma baka halarta wuraren karatu kayan nesa-nesa da abubuwa na addini to a cikin littafin sa tsibbin nabawi ya ce wannan aka yi masa sihiri to gaskiya nan take zai kama shi to dole sai mun tashi tsaye mun kula da waɗannan abubuwa to wannan duka kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke aikatawa su masu garwaye musulunci da kafirci ashe kaga ko da mutum ya faɗi la ilaha illallah to akwai abin da zai faɗa kuma ya roshi la ilaha illallah ɗinsa gashi daga ciki ya faɗa na fatar mun gane to saboda haka idan muna aikata su sai mu yi kokari mu nisance su saboda musulunci ka yi kokari duk yadda lamari ya kai to kar ka yi abin da zai raba ka daga musulunci don da musulunci ya roshe to komai ya lalace komai ya riga ya lalace komai fa wallahi su da yake bokaye da 'yan duba sun yi wa shi yasa irin wa'anda littattafai sai aka daina karanta su tun da masu yi mafi yawa suna da ana ganin su masu da alaka da malanta kuma su ne ya kamata su ce abin ba kyau su ne eh to hatta rubuta wannan littafin tun a wancan lokaci ba irin kalubalen da shi ma bai fuskanta ba a wurin waɗanda yake siffanta su da ulama usu'i haka yake siffanta su da shi miyagun malamai ga suna miyagun ayyuka kuma ba sa son a faɗi gaskiya ba sa so to amma yau ina sunansu ko sunansu ba ka ji in an ce ma ka faɗi waɗanda ya yi gwagwarmaya da su miyagun malamin mutum biyar an ba ka yi kaga Allah ya dushe su amma shi da yake ya tsaye da akan addini kaga gashi ana amfana da shi to shi ne amfanin tsayawa a kan gaskiya ai shi ne amfanin tsayawa a kan gaskiya lokaci ya yi ko? to Allah ya samu dace nan za mu kwana insha Allahu wani sati sai mu dora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya samu sa albarka kuskure kuma Allah shi yafi san ko akwai mai tambaya ba na'am eh eh yana duk za a yi magana kansa shi ma yana ciki eh mutum ya camfa ba camfi ta hanyar kaza misali eh eh eh duk yana cikin ayyukan kafirai inda mutum ya yi imani da wannan abu to ya bar musulunci to ka gani to ka gani duk yana ciki duk za su zo nan gaba abubuwan da yawa yi Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am eh sauƙi-sauƙi to shi wannan malamai sun ce bid'a ne bai kai kafurci ba shi a sauƙin shi eh bid'a ne saboda nassi bai zo kan cewa wai yashin masallaci yana da wata falala ta musamman ba shi dai masallacin shi adda falala amma wani yashinsa ko ƙasarsa to wannan za ka gama galiban bokaye ne ke abin nan suke ta'ammuli da akwai nau'in sihiri da ake haɗawa da ƙasar masallaci da sauransu ana layu da karho da ɗamara da makamantansu in mun zo wannan babin da za mu yi bayani sha Allah جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته